الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يوم شرانا الثلاثة ترى قوات ذو القعدة هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya muwafaka da talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na annahu daga littafin mulhatul irabi ta babban malami al'imam أبو محمد القاسم الحريري رحمه الله تعالى da ya rubuta domin ya yi bayani akan abin da ya shafi matsaloli na nahau to wannan darasi shi ne darasi na goma sha shida wanda mun tsaya babu kamil khabariyati babu kamil khabariya mun yi bayani akan ma'anar kam wadda takan zo da ma'anar alkhabar za a yi bayani akan alistifahamiya nan gaba in an shiga cikin almansubatu a baiti na 98 yau za mu tashi baiti na 99 باب المبتدأ والخبر wato mubtada da labari mala ya ce wa in fatahtan nutuqa bismin mubtada farfa'hu wal akhbara anhu abada taqulu min zaka zaidun aqilu was-sulhu khairun wal amiru adilu وقدم الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم ومثله كيف المريض المدنف وأيها القديمة المنصرف وإن وإن يكن بعض الظروف الخبرا فأوله النصب ودع ودع عنك المرا تقول زيد خلف عمر قعدا والصوم يوم السبت والسير غدا وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس فجالس ومائس قد رفع وقد أجيز النصب والرفع معا تونن shi ake kira da babul mubtada'i wal khabari za a yi bayani akan abin da ya shafi suna da ake kira al mubtada da kuma al khabar labarinsa idan an ce al mubtada fil luga shine abin da aka fara da shi al mabdu'u bihi duk abin da an fara yin wani abu da shi to shi ake kira da almubtada amma a yare a istilah suna cewa huwa lismul mujarradu an al'awamil lafziya li yukhbara anhu akwai ta'rifat da dama to wannan yana daga cikin su suna ne wanda yake ya kadaitu ya tsiraitu an tuɓe shi daga ma'aikata na lafazi irinsu inna irinsu kana irinsu zanna ba su shige shi ba liyukubara anhu don a ba da labari a kansa ma'ana za a zo da suna wanda zai zo ya ba da labari a kansa shi kuma wal khabaru shi ne ma ukhbira bihi don abin da aka yi amfani da shi sai aka ba da labarin wani abu to shi ake kira da alkhabaru lugatan kenan amma a yare nasu suna cewa mata timmu bihi fa'idatul kalami abinda daga gare shi to fa'idar zance ta cika ba sai an ƙara wani abu ba ba sai an ƙara wani abu ba to sau da haka hukuncinsu a nahawu dukkaninsu a raf'u kowannensu abinda a hukunci ne shine a yi masa raf'a shi mubtada sun ce amilinsa alibtida alibtida shi kuma alkhabar amil ɗinsa shine almubtada mubtada shine ya sababa masa wannan rufa'a ibn malik yana faɗa cikin alkhulasa wato alfiya alfiyatu bin malik kenan ya ce wa rafa'u mubtada an bilibtida wato shi mubtada sun masa raf'a da cewa bilibtida bilibtida wato suna cewa marfu'un ne bilibtida me ma'ana alibtida shine tajarruduhu anil awamilil labziya shine nisantarsa daga su inna da kana da akhwatuhu huma da su zanna da akhwatuha shine ma'ana alibtada ba wai fara magana da shi ba eh ba ta huwarsa farkon zance ba dan akwai inda zai zo ma ba farko ba tashe cewa marfu'un ne bilibtida karka ɗauka ko wai fara magana ɗin da shi shi ake nufi a'a ma'ana alibtida a nan tajarruduhu anil awamilil lafziyya to shine wa rafa'u mubtada'an bil ibtida wato sun yi raf'a ga mubtada da cewa al ibtida shine amil a kansa kaga amil ɗinsa ma'anawi ne shi al mubtada كذاك رفع الخبر بالمبتدا ابن مالك يتشي كذاك رفع الخبر بالابتدا أي بالمبتدا هكا كما رفع إن شي كما الخبر شيكو مبتدا إن شي مس رفع تكاغا ورفع مبتدا مبتدا بالابتدا كذاك رفع الخبر بالمبتدا saboda haka al-mubtada marfu'un bil ibtida ma'ana al-ibtida tajarruduhu 'an al-awamil al-labziyya ka kana eh wa akhwatiha wa inna wa akhwatiha wa zanna wa akhwatiha shi kuma al-khabaru amil ɗinsa marfu'un ne sai ka ce bil mubtada misali in ka ce zaidun qa'imun zaid mubtada مرفوع أه؟ بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره كو أغني شيكما قائم سيكتشي خبر مرفوع بالمبتدا هذا شي بمبنشنسو شي مبتدا عامل إنسا أه؟ ظاهريني lafzi ne shi ne mubtada amma shi mubtada amil ɗinsa ma'anawi ne ba lafzi ba ba mi ba lafzi ba kamar yadda zai ba da misali to mu wannan sharhi ne saboda in mun shigo sai a fahimci abin to shi ne cewa in fatahta an nutuka idan ka buɗe zance bismin da wani suna mub mubtada'in wanda yake kuma mubtada abin farawa to hukuncinsa a nahawu farfa'ahu kai tsaye kai masa raf'a kar kai masa nasba kar kai masa jarra sai ce to ba shi ɗaya ba wal akhbara anhu abada haka kuma wal akhbara su kuma labarurruka jam'u khabarin to su ma farfa'aha su ma kai musu rafa idan da al-mubtada da alkhabar dukkaninsu marfu'ai ne kuma ya ce anhu abada wannan har abada in dai suna nan a matsayinsu na mubtada don in inna ta shigo to sun tashi daga wannan sunan idan kana ta shigo sun tashi daga wannan sunan shi mubtada ya koma ismu kana ko eh ya koma ismu inna an gane kana ita ma ya koma ismu kana labari ya koma khabaru inna ko khabaru kana to cewa ba abadan dinnan abin da yake nufi kenan to me yasa ya kawo alkhabar ya ce wal akhbara da jam'i suka ce saboda shi mubtada la ya'ti illa mufradan dai inda kaga mubtada kwaya ɗaya ne eh mana ba zai yiwu a samu mubtadai da yawa ba kuma labarinsu ɗaya ba zai yi ba sau haka in ka ga mubtada to labarinsa daban in ka sake ganin wani mubtada shi ma labarinsa daban amma saɓanin alkhabar shi alkhabaru to ana kawo mubtada ƙwaya ɗai sai a kawo masa khabar kusan guda sama ga ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ila akhiri duka sai su zo suna ba da labari akan mubtada kwaya ɗaya wani ana samu kamar ka ce misali ja a zaidun a ko ja a zaidun aƙilun adibun a gani ja a zaidun zaidun ba shi nake so in ce ba zaidun aƙilun faƙihun adibun zaidu mubtada ne aƙilun khabar ne na farko alimun khabar ne na biyu adibun shi ma khabar ne salis to dukkaninsu labari ne akan zaidu to shi yasa ya ce maka wal akhbara anhu abada kenan su su suna da tahowa da yawa suna matsayin ba da labari akan abu ɗaya ta ƙulu za ka faɗa min za ka daga cikin wannan hukunci da muka faɗa na mubtada da labari zaidun aƙilun zaidu mai hankali zaidun sai ka ce ismun marfu'un bilibtida وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد سوك اسم هذا يبتد فعلي كو يبتد حرفي kenan mubtada baya tahowa sai suna ba a samun mubtada cikin af'al ba a samun mubtada cikin al-huruf ana samun mubtada ne cikin al-asma marfu' aga ya fitar da ainihin wato majrur mansub mubtada ba zai zo mansubi ba eh ba zai zo ko majruri ba bilibtida shi kuma wannan a dunkule an kawar da al'awamilul lafziya inna da akhawatuha kana da akhawatuha zanna da akhawatuha shine ma'anar bilibtida to aqilun sai ka ce khabarun marfu'un bil mubtada'i bil mubtada'i gani wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر عاقل خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر هكذا والصلح خير صلح شين في الخير الصلح مبتدا شيما كمر زيد خير khabarun ne kamar aqil haka wal amiru adil shugaba adili shugaban na adili ne to al'amir shi ma mubtada ne kamar zaidu da asulh adil shi ma khabar ne kamar aqil da khair to akwai wani abu suna cewa al'aslu fil mubtada an yakuna ma'arifa wanda za mu zo mu yi bayani nan gaba eh asali shine mubtada ya zamo ma'arifa ya zamo ma'arifa asali shi kuma labari ya zamo na kira haza huwa al'asul to amma kuma aka iya saba ma wannan wani lokaci kakan iya ganin mubtada na kira eh amma haza ala khilafil asli saboda wasu dalilai ne wani lokaci kana iya ganin kuma alkhabar shi ma ma'arifa shi ma ala khilafil asli sabanin asali sabanin asali to sannan kuma al'aslu shine mubtada ya fara tahowa farko sannan alkhabar haza huwa al'aslu shine asali ibn malik rahimahullahu ta'ala yana cewa والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر أصلي يتي في الأخبار لا باري أكيس قرشي kenan shi kuma mubtada a gabatar da shi hadha huwa al-asl wal aslu fi al-akhbari an tu'akhkhara saboda haka khabar ƙarshe ke zuwa bayan mubtada kenan amma wajawwazu taqdima su malaman nahau sun halatta cewa ya halatta a gabatar da khabar akan mubtada iz la darara in ya zan hakan ba zai bayu zuwa ga haifar da wata cuta ba ta tushewar ma'ana ko dunkulewar ma'ana a kasa fahimtar eh sai wannan zai bayu to ba zai yi a gabatar da anan alkhabar ba akan mubtada ba zai yi ba an gane ko? To, amma in ya zan za a iya tantance cewa wanga da aka gabatar khabar ne, ko kaga labarara kenan. Wanga da aka jinkirtar mubtada ne, to kaga labarara. Ba wani aibi kenan ko? To wannan shi ne. To, a abin da ya shafi mubtada ya zo na kira a wasu wurare ne da malaman nahawu ke kawowa wasu sun ce ya haura wuri talatin da wani abu inda a iya kawo mubtada na kiratan ba ma'arifa ba ala khilafil asli kaga misalan nan da ya kawo guda uku kowannensu mubtada anan ma'arifa ne zaidu alam ne as-sulhu ma'arifa ne saboda tahalla bil alif wal lam al'amir shi ma ma'arifa ne saboda ta halla bil alifi wallam to amma saboda wayancan dalilan ana iya abin nan saɓawa to shi sa ibn malik rahimahullahu ta'ala cikin alfiya alkhulasa shi sai takaita akan wurare guda shida saboda su suka fi shahara yana cewa wala ya juzu libtida bin nakira ما لم تفدك عند زيد النمرة وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوزوا التقديم إذ لا ضرر تعود أن بيتوتين ibn malik rahimahullah ta'ala ya ce wala ya juzu libtida bin nakira a ƙa'ida ba ya halatta a zo da mubtada alhali yana nakira sai kawo sharaɗi ya ce malam tufit matuƙar nakira ɗin nan ba ta zamo wato ta bayar da fa'ida ba idan ta bayar da fa'ida to wannan jaza. To bayar da fa'ida ɗin nan shi ne, wato, malamai suka shiga bincike, e, kaza fa'ida ne, kaza fa'ida ne, kaza fa'ida ne, kama a taksis, kamar at-ta'mim duka ana iya samu idan na kira din ta yi taksisi eh to shikenan ya halatta a zo da ita a matsayin mubtada ko ta yi ta'amimi to sai ba da misali sai ce ka inda zaidin namira wuri na farko a inda labarin ita mubtada din wadda an na kira din ya zamo zarfu zamanin ko makan to ya halatta na kira din ta zamo mubtada amma da sharadi a gabatar da zarafin ko kuma inda labarin ta ya zamo jari da majrur misali inda na inda zaidin namiratun ka gani taqdirul kalami namiratun inda zaidin bargo yana gun zaidu shine namira hmm? to nan bai halatta ka ce namiratun inda zaidin ba duk da namiratun din shine mubtada a'a sai dai ka gabatar da alkhabar shine zarafin inda zaidin sai ka ce inda zaidin zarafi ne an gane ko mansubun fi mahalli raf'in khabarun muqaddam khabarun muqaddam namira shine mubtada'un mu'akhkhar mu'akhkhar mubtada'un mu'akhkhar to wannan wuri na farko kenan wuri na biyu yace wa hal fatan fikum shi ne lokacin da aka samu ita na kira ɗin wato na istifhami ya gabace ta istifhami ya gabace ta to kaga ta samu nan ta samu ta'amimi kenan abinda ake kira da al'umum an gane ko yawwa asali hal fatan fikum kaga fatan na kira shine mubtada mubtada ne fikum jarun wa majrurun ne fi mahalli raf'in khabarun gafatan gaba saboda hal ta gabata to shi aka zo da ita na kira daidai yake da faɗin Allah ta'ala a ilahun ma Allah nafsu shay ai ilahun ma Allah to ba zai a faɗi haka ba sai dai a kawo istifami sai aka ce a aga istifhami kenan ilahun nakira an gane to wannan kenan to saboda haka in aka cire wannan adatul istifhami din to larabcin ya lalace ba za ka ce fatan fikun ba haza la ya juzu sai dai ka ce hal fatan fikun wuri na uku shine an ya taƙaddama ha ita na kira ɗin nan a samu nafayi ya gabace ta an ya taƙaddama ha nafayun shine fama khillun lana khillun na kira kuma shine mubtada alkhilli shine masoyi khillun lana lana jarun wa majrur fi mahalli raf'in khabarun ga shi khillun tawa saboda an kawo ma ta nafayi to shi yasa sai aka sai larabci ya tsayu kaga shi ma an samu ainihin ta'amim saboda haka da wannan misali na wahal fatan fikum fama khillul lana duka wannan fa'idar da ita na kira ɗin ta bari shine at-ta'mim at-ta'mim saboda haka wahal fatan fikum haza ta'mim shin akwai kowane irin saurayi a cikinku? Haza ta amin? Fama khillun lana babu wani masoyi a wurin haza ta amin. To shi ne ma'anar malam tufit. Malam tufit. To. Sai wuri na hudu shi ne iza kanat mausufa ita na kira ɗin sai ta zamo ta samu wasfi ta samu wasfi an sifanta ta da aka kawo ta kuma sai aka kawo wani abu wanda yake sifa ne gare ta shine wa rajulun minal kirami indana wa rajulun min alkirami indana ka kaga rajulun na kira ba ce an rajulu ba eh to amma ta samu abin na alwasfu da mi min alkirami kenan kaga ba kenan an yi taksisi wani mutum amma min alkirami ba min li'ami ba daga cikin manya masu karamci ba kaskantattu ba to kaga fihi takhsis an yi takhsisinta don asali ita na kira ismin ne sha'i'un fi jinsihi to da haka ba suna ba ne wanda yake la ya dullu ala mu'ayyani to kaga ta samu mai takhsisi ta samu takhsisi to wuri na biyar shine na kira din ta zamo an ta kuna amila eh ya zamo ta zamo amil akan ma'amuli nata shine wa ragbatun fil khairi eh ragbatun fil khairi kwadayi a cikin alkhairi khairu shi ma wani alheri ne mai cin gashin kansa a same ka kai ma kana da kwadayi kana da akan abubuwa na alkhairi to wannan alkhairi ne to sun ce ragaba din nan amil ne akan fi khairin din nan fi khairin din fil khairi din nan a jari ne da majiruri an gane amma a mahallin nasuba yake to amil ɗinsa kuma shine wannan na kira ɗin tara gaba ɗin tara gaba ɗin to wuri da ƙarshe da ibnu malik ya kawo rahimahullahu ta'ala shine an tudafa ila nakiratin misliha eh a raba nakira zuwa ga nakira irinta don ƙa'ida idan aka raba na kira zuwa ga ma'arifa to na kira ɗin ta koma ma'arifa irin wannan ma'arifat amma an ka raba na kira ila na kiratin misliha to hawaye dukkan suna nan na kirai babu babu wani canji eh ina fatar an gane to misali in ka ce kitabu rajulin to da kitabu din da rajulin din dukkaninsu na kira ne saboda haka har yanzu inda ake na ake ba a samu wani cigaba ba amma ka ce kitabu zaidin yawwa to yanzu kitabu ya koma ma'arifa saboda ya ci alfarman alami shine zaid amma ka kawo na kira irin shi to yana da na kira to shine wa amalu birrin ka gani asalinsa amalun birrun aga amalun nakira birrun shi ma nakira ko ba haka ba to a yanzu kaga shi ma yana da nakira ɗin shi yawwa to idan aka yi idafin nakira zuwa ga nakira ya halatta a fara zance da shi eh saboda haka zaka iya cewa misali kitabu rajulin haza za ka yi faɗan haka sai ka ƙaddara haza a matsayin labari ko kuma a matsayin mubtada duk za ka iya to saboda haka amalu birrin ya zinuhu ya zinuhu ya zinu ɗinnan da ya kawo amalu birrin ya zinu wal yuqas malam yuqal to ya zinu ɗinnan shine jumla da ta tsaya a matsayin labari saboda haka amalu birrin dindan da ya ambata duka yana matsayin mubtada ne kuma na kira saboda idafatu na kiratin ila na kiratin misliha eh la yughayyiruha ma'rifatan eh raba na kira zuwa ga na kira irin ta baya canza ta ya mayar da ita ma'rifa to wannan shine wurare ne kusan talatin da wani abu in ka koma cikin ummatul kutub duk zaka gansu duka zaka gansu a rubuce to shi ibn malik tunda ya ce alkhulasa ya takaita amma in ka koma cikin alkafiya tashi wadda ita ce umda ita ce uwa to ya kawo su da yawa ma ya kawo su da yawa ita alfiya ya takaita abubuwa saboda duba da cewa waɗanda za su fara karatu kada a kawo abubuwa da yawa kuma abin ya yi musu nauyi to sai baiti na gaba wala ya hulu hukumuhu iza da khal a kayan mushe kamar faɗin Allah ta'ala misali suna nan da yawa ko dai kar mu shiga wannan zance zai canye mana lokaci wala ya hulu hukumuhu iza da khal lakin ala jumlatihi wahal wa bal da ba mu karanta shi da zuba wala ya hulu hukumuhu hukuncin mubtada wala ya hulu baya canzawa iza da khal lakin ko da lakin mukhaffafa ta shige shi to ba zai mi ba zai canza ba misali zaidun aqilun sai ka shigar da lakin mai ɗauri misali lakin zaidun aqilun zaka ce eh to da haka lakin anan ba ta da wani tasiri na canza shi zaidu daga rufe assa shine ala jumlatihi akan jumlat mubtada din wahal haka nan shigar da hal ta istifhami ka kaulika hal zaidun qa'imun to kaga hal ba za ta iya gayyara wani abu ba kawai hal adatul istifham mabnin ala sukun la mahalla laha min al-i'rabi lakin kuma mulghatun saboda in in an mata shadda ne za ta yi aiki amma in aka yi mata takhfifi to ana ilga'inta ba ce aka yi lakinna ba to wannan dole ka ce zaidan aqilu hmm? to haka nan muna da bal kamar ka ce bal zaidun ƙa'idun ba haka ba zaidu a zaune yake to bal ɗin nan ba za ta canza komai ba ba za ta canza komai ba ta tasiri akan mubtada ta fuskar li'irabi to shi ne abin da yake faɗa a wannan baitin ya ce wa ƙaddimil akhbara ka gabatar da labarurruka na mubtada iz lokacin da tastafhimu ka kawo adatul istifham to anan a yayin da adatu ɗin ta istifhami ta zamo labari to sai ka fara zance da ita saboda ƙa'ida na cewa adatul istifhami laha sadaratul kalami ko laha sadarul kalami yawwa duk inda za ka yi amfani da ada ko adat ta tambaya to akan fara zance da ita ka ƙaulihim kamar zancensu ainal karimul mun'imu al-mun'imu tatmimul baiti ne kawai asalin misalin ainal karimu yawwa ina karimi yake ina mai karamci eh to aina sai ka ce adatul istifhami mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in khabarun muqaddam al-karimu ismun marfu'un bil ibtida muakhar wa huwa marfu'un saboda haka shine mubtada asalinsa al-karimu aina to amma haza la ya juzu a nan ba za ka gabatar da mubtada ba tare da gabatar da shi shine al'asulu ko to amma tun da khabar din ya zamo istifhami to sai a gabatar da shi sai a gabatar da shi ko kamar can misalin dan malik eh wa hal fatan fikum to shi ne almun'imu shi baya cikin misali tatmimi ne kawai don baiti ya cika ma'anarsa mai ni'ima mai ba da kyauta ko mai ni'imtawa wa misluhu misalinsa kaifal maridu shi ma shi ne misali kawai kaifal maridu ya marar lafiyan nan to shi ma kaifa sai ka ce adatul istifhami مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم li'annahu adatul istifham almaridu shine khabarun mu'akhkharun mubtada'un mu'akhkharun wa huwa marfu'un ko bil ibtida'i wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri almudunafu wanda yake rashin lafiya ya lizimce shi shine ma'ana almudunaf akan ce adnafahul maradu ai lazimahul maradu rashin lafiya ya lizimce shi ya ƙi sakinsa to kaifal maridul mudunaf ya mara lafiyan nan wanda rashin lafiya ya makale a jikinsa bai rabu da shi ba wa ayyuhal gadi ya kai mai yin samako matal munsarafu ya zuwa yaushe ne za ka juyo to misali shine mata eh adatul istifhami mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in eh khabarun muqaddam al munsarafu mubtara'un marfu'un mu'akhkhar ko mubtara'un mu'akhkharun مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وإن يكن بعض الظروف الخبر فأوله النصب ودع عنك المراء تو وإن يكن بعض الظروف الخبر إذن يزن بعض الظروف ساشي daga الظروف ne ظرف الزمان ko ظرف مكان الخبر sune suka zo a matsayin labari to sai ce fa'aulihin nasba to ka aza mai nasaba ce tun da dama azzarfu dama mansubun fa'aulihin nasba ka saka masa nasabarsa ka ba shi nasabarsa wada an kalmira ka bar jayayya ka nisanta kanka daga jayayya idan malamai suka faɗi abu to karka tsaya kana musu To ina misali inda zarafi zai zo labari, sai ce ta ƙulu za ka ce zaidun khalfa amrin ƙa'ada, zaidu baya ga amru ya zauna. To kaga zaidun ismun ne marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر خلف أه؟ ظرف مكان منصوب على الظرفية كو وهو مضاف في محل في محل رفع خبر جشي زيد أمر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر أم فهمت wannan to qa'ada fi qa'ada ne wannan allil itlaq qa'ada shi kuma sifa ne sifa ne ga ainihin shi zarafin khalfa amrin din ba shine labari ba was-sawmu yawm as-sabti azumi ranar asabar kaga asaumu ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi bil ibtida wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر يوم إيش ظرف زمان منصوب على الظرفية وهو مضاف ko السبت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر تو سيكتشي وظرف الزمان كو في محل قوة ما بعده في محل رفع خبر للمبتدع هكا والسير غدا تفيا فوق بني السير اسم مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد wa huwa sahihul akhiri gadan zarfu zamanin zarfu zamanin mansubun ala zarafiyya ko fi mahalli raf'in khabaru khabarun lil mubtada to wannan shine abin da yake magana akai abin da yasa ya kawo wannan bayani don karkashi an ce hukuncin labari raf'a to wani lokaci sai a samu labarin nan zarafi ne ka je ka dankara mai donma misali ka ce asaumu yawmu sabti a eh ko ka ce zaidun khalfu amrin ko ka ce asairu gadun ba a faɗa haka asairu gadun ba a faɗa haka saboda haka zarafi za ka bar shi haka nan sai ka yi mai al'irabul mahalli za ka ce mansubi ne amma fi mahalli raf'in kaza wannan shine ƙa'ida. To, kuma akwai wata ƙa'ida muhimmiya jiddan, shi abin da ya shafi zarful makan, a shi yana inganta a ba da labari a kansa a kan abin da ya shafi ayan da kuma ma'an. Ma'ana abin da ya shafi azzawat abubuwan da ake iya gani, to ana ya ba da labari da su da zarful makan. Haka abubuwan da suka shafi ma'ani. waɗanda ba a ganin su to su ma ana iya ba da labari da su da zarfu makani misali za ka yi cewa zaidun khalfaka kaga khalfa eh? zarfu makanin ko zaid kaga mina zawat zati ne ana ganin zaidu haka za ka yi cewa kuma al'ilmu indaka ilimi na gunka to kaga inda zarfu makan ko kuma shine labari me mubtada al ilmi ilimi kuma kaga ba zati bane ma'anawi ne ba hissi bane to shi zarful makani shike da wannan hususiya amman zarfu zaman sun ce la yasihhu al ikhbaru bihi illa illa anil ma'ani shi kawai sai ga abubuwan da ba a gani zarfu zamanin kenan don abin da ba ka ganin shi to shi za ka ba da labari da zarfu zamanin da shi cikin misalan da ya kawo kaga ya ce a saumu yawan maza ana ganin azumi to shi yasa ya kawo yauma yauma zarfu mine ne zaman asairu gadan garan kaga zarfin menene zaman asairu ko ba a ganin tafiya ma'anawi ne sai dai ka ga mutum amma ita tahiyar ba ka ganinta eh to wannan shi ne abin da ake nufi saboda haka a ka'idar larabci ba a cewa zaidun yau masabti to wannan la ma'anar lau zaidu rana asabar saboda zaidu hissi ne e to ibnu malik ya tattauna can ba sai mun ja baitocin ba saboda lokaci wa in taqul ainal amiru jalisu to akwai wata ka'ida ko muhimmiya jiddan ko a shine lokacin da ka zo da mubtada kuma ka ba da labari da shi da suna na istifhami wanda can ƙa'ida ta gabata cewa gabatar da shi ake yi to sai ka kawo masa labarai guda biyu abin nan kai mubtadai guda biyu to su ne za a yi magana a kansu ka faɗi suna kuma ka sake faɗin wani abu na daban shin duk shin wanne ne za a ɗauka matsayin mubtada ko ko duk bai da yiwuwa shi mubtada ɗaya ne tunda mun ji cewa la ya ta'addad a ce an kawo mubtada biyu kuma labari ɗaya ba a samu wannan a larabci to wa in taqul in kace ainal amiru jalisu ina shugaba jalisu wanda yake zaune ko wa fi iddari bishirun ma'isu a cikin farfajiyar gida akwai mutum da ake kira bishir ma'isu wanda ya gincira yana hutawa shine ma'isu ai ma'ilun to yanzu aina labari ne adatul istifhamin ne ko ismu istifhamin mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in khabarun muqaddam ko to yanzu inda jayayya take da al'amiru da jalis to nan ne kokuwa take shi in ka ce al'amiru jalisu kamar yadda ya kawo shi ko to yanzu wanne ne mubtada kenan al'amiru ko ko jalis to shi ne zai yi bayani a kai na'am to sai ce fajalisun wa ma'isun ƙadirufi'a in ka duba za ka ga da jalis da ma'is mai karkata duk an musulmi raf'a to a nan sai malaman nahawu suka ce yanzu sai a dubi al'asulu shin asali da mubtara da labari shine a samu suna na zahiri ba su fahami ba to kaga al'amiru suna ne jalis shi ma sifa ce ta suna to sai suka ce a baiwa istifhami haƙuri an gane ya an ba shi hankuri shi sai ya zama baya da wani aiki na la'irabi su su biyun sai a ɗo na farko mubtada na biyu labari shikenan an huta to sai suka ce sai ka ce aina adatul istifhamin mabni na alfatih sai ka ce mulgatun la amala laha al-amiru ismun marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر جالس أه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر تو هكا نجاري دا مجروري دوتيني في فناء الدار في حرف جر كو مبني على السكون فناء اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف الدار مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر تسيكتش والجار والمجرور sai ka ce dukkaninsu mulgatun an yi jifa da su la mahalla lahuma min al-i'rabi bishirun sai ka ce ismun marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufrad wa huwa sahih al-akhir ma'is khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على على آخره to haka haka suka faɗa ƙauli na farko kenan kaga anan an yi jifa da mi adatul istifham ko ta yi aiki kaga ba ta yi aiki ba ko yawwa saboda haka haka nan jari da majruri shi ma bai yi aiki ba shi ma bai yi aiki ba to wannan kenan to sai ce waƙad amma fa haƙiƙa ujiza an halatta annasu yin nasaba warraf'u da kuma yin rafa'a ɗin kenan ka iya cewa ainal amiru jalisu ainal amiru jalisa fi iddari bishirun ma'isun ko ma'isu fi iddari bishirun ma'isa to anan in kai nasu ba ya koma hali eh ai ina shugaban nan jalisa wanda ya kasance halin zaune wanda ya kasance menene wato halin yana zaune ko? Ehem. to saboda haka anan ya koma hali ya koma ya koma hal to tunda ya koma hal to anan ita adatul istifham sai a maida mata mukaminta na mubtada sai ka ce aina al'amiru jalisan sai ka ce aina adatu listifhami ko mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in khabarun muqaddam al'amiru khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi رفعه الضمة الظاهرة على آخره كو جالسا سيكتي حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد هذا شيء كنا كارغا كهوتا تشيني وقد أجيز النصب حقيقة أن هلتين النصب إن أي نصب كنا سنكوما حال والرفع هكا أن هلتين الرفع إن أي رفع sun koma al'akhbar labarai kenan sai ya zamo adatu istifham ko adatul istifham da kuma jari da majrur ko zarafi in zarafi na an hakawo to sai su zamo mulgatun abin jefarwa to shine ma duka an halatta kowanne daga cikinsu to babin ya ƙare na mubtala insha Allah sai wani sati sai mu tashi babu ishtigalil fi'li anil maf'uli bi dhamiri abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته